بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau muna goma sha hudu ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1445 sha hudu haka ne ku? na wanda yake daidai da 24 ga watan a uku shekara ta 2024 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa gwargwadon sani a munanan a cikin suratul bakara wanda in ban manta ba jiya mun tsaya kan aya ta 88 haka ne ku za mu tashi yau insha Allah ta'ala kan aya ta 89 faɗin Allah walamma ja'ahum kitabun min indillah Allah ya mana jagoranci Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka cikin abin da za mu karanta Allah ya albarkace mu baki daya na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على وضب وللكافرين عذاب مهين Allah madaukakin sarki yana ci gaba da mana bayani har yanzu dai akan Yahudawa da kuma mummunar aƙidarsu da kuma yadda suke da turjiya akan wannan mummunan addini da suke kai na kafulci Allah ya ci gaba da cewa daga cikin siffansu daga cikin ayyukansu shine walamma ja'ahum kitabun min indillah a lokacin da wani littafi ya zo musu daga wajen Allah musaddiqul lima ma'ahum wanda ke gaskata abin da ke tare da su wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru sun kasance a baya gabanin a aiko musu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna neman taimako akan waɗanda suka kafulce falamma ja'ahum lokacin da falamma ja'ahum ma arafu lokacin da abinda suka sani ya zo musu kafaru bihi sai suka kafulce masa fala'natullahi alal kafirin tsinuwar Allah ta tabbata ga kafirai bi samashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallah tirda abinda suka yi sayar suka saya ma kansu na bala'i ta yadda suka kafirce ma abinda Allah ya saukar baghyan saboda hasada da kyashi an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi saboda wai Allah ya saukar da falalansa a bisa ga wanda yake so cikin bayinsa fa ba'u bi ghadabin ala ghadab da haka sai suka koma da fushi akan fushi walil kafirina azabun muhin ya tabbata ga kafirai suna da azaba azaba ta wulakanci Allah ya kiyaye mu daga azaba waɗannan ayoyi guda biyu suna mana bayani akan yahudawa kamar yadda muka ji suna ci gaba da mana bayani kamar yadda malaman tafsiri suka kawo atharai waɗanda suke fassara menene ainihin dalilin wannan ayar ta 89 a cikin wannan sura ta suratul baqara walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'ala al-kafirin idan ka duba tafsirin al-imam ibn kathir da tafsirin al-jami' li ahkam al-qur'an na imam al-qurtubi da kuma tafsirin ta'awilul bayan jami'ul bayan an ta'awili ayatul qur'an na ash-sheikh al-imam ibn jarir at-tabari Allah madaukake sarki ya musu rahama waɗannan malamai dukkaninsu a cikin tafsiransu sun kawo atharai wanda suke bayani akan menene dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar zan karanto mana kamar yadda al'imamu ibn jarir al-tabari ya kawo a cikin tafsirinsa insha Allah ta'ala da ya ce haddasa ibn humaidin ƙala haddasa na salama ƙala haddasa ibn ishaq an asim ibn umar bin qatadat al-ansari an ashiyaki minhum an karɓo daga asim ibn umar ibn qatada al-ansari ya ce ya rawaito daga wasu dattawa daga cikinsu ƙalu suka ce fina wallahi wa fihim ya'ani fil ansari wa fil yahud suka ce wannan ayar ta sauka ne akan mu mu ansarawa mutanen madina kenan da kuma yahudawa allazina kanu jiranahum waɗanda suka kasance suna makwabtaka da su nazalat hadhihi alqissa wannan kissan ta sauka ne akan su fadin Allah walamma ja'ahum kitabun min indillah مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا قالوا سكتي كنا قد علوناهم دهرا في الجاهلية كو أو تنسخن كنا قد علوناهم ظهرا في الجاهلية سكتي أجاهلية من دوكك أكنسو من بيسو كارفي من تنسر أكنسو ونحن أهل الشرك وهم أهل الكتاب a lokacin muna shirka mu mutane ne da muke bautan gumaka su kuma ahalul kitabi ne su fakanu ya kuluna da aka sai zama su yahudawa suna cewa inna nabiyan al'ana wa ba'athuhu suka ce ai akwai wani annabi wanda yanzu ne lokacin da za a aiko shi lokacin aiko shi yayi qad azalla zamanuhu zamaninsa da Allah zai aiko shi ya riga ya tinkaru ya kusa zuwa sauran kaɗan a aiko wani annabi idan wannan annabin ya zo nukatilu ma'ahu za mu haɗa kai da shi mu yaƙe ku za mu yi imani da shi mu haɗa kai da shi mu yaƙe ku tun da kuɗin bautan gumaka kuke yi saboda haka in aka turo wannan annabin aka ba shi littafi aka yi mishi wahayi za mu haɗa kai da ku mu yaƙe ku kamar yadda muka ambata a jiya ko shekaran jiya sun yi tsammanin cewa za a tada annabin a cikinsu wannan ya sa da suka ji karanta labarin wannan annabin lokacin aiko shi ya kusa isowa zai yi hijira daga makka ya koma madina sai suka yi sai suka tattara suka koma garin madina saboda suna tsammanin za a tada manzon daga cikinsu ne su yahudawa ai har muka ji yadda suka karkasu kabilu daban-daban a cikin garin madina kabilun yahudawa banu nadir da banu ƙuraiza da banu ƙainuka da yadda suka haɗa kai da ƙabilan ausu da khazraj a kan yakin da suke tsakaninsu daka suka ce to na ƙatulukun ƙatila adin wa iran idan wannan annabin ya zo za mu haɗa kai da shi mu kashe ku irin kisan da aka yi ma'adawa da iran irin kisan da aka yi musu irin yadda allah ya karkashe su ya dirkake su to irin kisan da za mu yi muku kenan da aka tun wuri ma ku dawo ku bi mu falamma ba'atha Allah ta'ala zikrahu rasul falamma ba'atha Allah ta'ala zikruhu rasulahu min quraish yace lokacin da Allah ya aiko manzansa daga daga cikin quraishawa wattaba'nahu muka bi shi kafaru bihi to su sai suka kafirci kaga sun yi alkawari idan manzan ya zo zai zo ne daga cikinsu idan ya zo daga cikinsu kuma za su haɗa kai da shi su yaƙi masu bautan gumaka yanzu da allah ya aiko manzan daga wata kabilar da ba su ba daga cikin ƙurayshawa sai suka kafirce mu wannan manzon suka ce masa ƙarya yake suka ce masa masihirci suka ce masa mawaki suka ce masa mayaudari suka faɗi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka to shine Allah ya ce walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqun lima ma'ahum lokacin da wani littafi ya zo musu daga wajen Allah littafin alkur'ani ya zo musu daga wajen Allah wanda yake gaskata abin da ke tattare da su alkur'ani shakundum ne inda duk waɗanda suke wasu addinai sun gane menene alkur'ani da yadda ya darajanta duk annabawan da suke ikirari da su da ba su kyamaci musulunci ba da ba za su kyamaci musulunci ba yanzu in ka ɗauki kirista zai ce ma ya kafulce da annabi muhammadu ne annabi muhammadu ba manzon allah ba ne in ka ɗauki ba yahude ya kafulce ma annabi muhammadu annabi muhammadu ba manzon allah ba ne shi kirista a wajensa ɗan saƙon allah shine annabi isa shi ba yahude a wajensa ɗan saƙon allah shine annabi musa alaihi salatu wassalam mu kuma a wajenmu da annabi isa da annabi musa da annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama dukkaninsu manzannin Allah ne kuma ma duka suna cikin ulul azmi minar rusul saboda haka mu a wajenmu yanzu yadda kirista ke ce ya kafulce mu annabi muhammadu mu in mutum ya karyata cewa Allah bai taba aiko wani annabi sunan shi annabi isa ba to ya fita musulunci in mutum ya ce Allah bai taba aiko wani manzo sunan shi annabi musa ba to mu a wajenmu mu musulmai ya fita a musulunci Allah ya ce innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا عذابا مهينا Allah ta'ala ya ce innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi lalle waɗanda suke kafirce ma Allah da manzanninsa wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi kuma suke so su raba tsakanin Allah da manzanninsa wa yaquluna suke cewa nu'minu bi ba'd za mu yi imani da sashen manzanni mun yadda akwai manzo kaza da kaza da kaza wa nakfuru bi ba'd amma kuma mun kafulce ma wani bangare na manzannin wa ya- wa yuriduna an yattakhidhu baina zalika sabila kuma suna so su riki wata hanya tsakanin haka su ce mun yadda da manzo kaza ba mu yadda da manzo kaza ba Allah ya ce ulaika humul kafiruna haqqan waɗannan su ne kafirai tsantsa in kana neman kafiri tsantsan kafiri shine wanda zai ce na yadda da wannan manzon ban yadda da wannan ba na yadda da wannan ban yadda da wannan ba wannan aqidar musulmi shine la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba mu rarrabewa tsakanin wani sashi na manzannin Allah mu ce mun yadda da wannan ba mu yadda da wannan ba mun karbi wannan ba mu karbi wannan ba ba ma taba yadda da haka abinda mu muka gamsu da shi shine Allah ya aiko dukkanin annabawa da manzannin sa rusulan mubashirin wa munzirin li alla yakuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da rusul Allah ya aiko manzanni wasu manzannin Allah ya faɗa mana su a cikin alkur'ani wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wasu manzannin kuma Allah bai faɗi ba wa rusulan lam naqasushum alayka sannan in ba yahude ya gane irin darajar da annabi Musa yake da shi a cikin littafin Allah a cikin alkur'ani da ba zai taɓa kafirce ma alkur'ani ba ba zai taɓa gudun alkur'ani ba saboda alkur'ani ya nuna mana yadda annabi musa alaihi salatu wassalam yake da daraja duka annabawan allah babu wanda allah ya tabbatar da cewa ya yi magana da shi kai tsaye in ba annabi musa ba alaihi salatu wassalam allah yana cewa wa kallama allahu musa taklima allah ya yi magana da annabi musa magana ta ba ɗan tafinta tsakani ba mala'ika aka turo ya zo ya masa wahayin ba Allah ne ya ce ga waje ka za ka zo mu yi magana da kai annabi musa alaihi salatu wassalam Allah ya ambaci sunan shi sau 116 a cikin alkur'ani saboda a nuna mana annabi musa alaihi salatu wassalam a wajen musulmi mutum ne mai daraja mutum ne mai kima to kaga hakanan kuma annabi isa alaihi salatu wassalam allah sai da ya ambaci sunan shi isa sau 25 a cikin alkur'ani annabi isa Allah ya nuna wani darajarsa da matsayinsa da yake da shi a cikin Qur'ani da haka shi yasa Allah ya ce shi alqur'anin nan musaddiqul lima ma'ahu yana mai gaskata abin da yake tare da su na littafin da suka zo da shi alqur'ani ya tabbatar mana cewa Allah ya aiko annabi Musa ya bashi injila ya bashi at-taura ya kuma aiko annabi Isa ya bashi injila da haka Allah ya ce walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqul lima ma'ahum hakanan al'imamu ibn jarir ne ɓabari har yanzu ya rawaito hadisi a cikin tafsirinsa da ya ce haddasana ibn humaidin ƙala haddasana salama ƙala haddasani ibn ishaq ƙala haddasani muhammad ibn abi muhammad maula ali zaid bin thabit an sa'id bin jubairin aw ikramata maula ibn abbas an ibn abbas radiyallahu anhuma yace annal yahuda cewa yahudawa كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل مبعثه يهودا واسن كسنشي سنا ماسو نيمان آغاجي دا تيمكو أكن قبيل الأوس دا خزرج gabanin a aiko manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suna cewa in Allah ya aiko annabi Muhammadu to lallai babu shakka tabbas za su yi taimake shi kuma ya taimaka musu wajen su yaƙi ausu da khazraj falamma ba'athahu Allahu min al-arab lokacin da Allah ya aiko shi daga cikin larabawa kafaru bi sai suka kafirce masa wajahadu ma kanu yaquluna fihi suka yi jayayya da abin da suka kasance suna faɗi a baya game da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama suka ce a'a ba su ma san da wannan labarin wai Allah zai aiko wani manzon ƙarshen zamani ba su ba su ma san da wannan labarin ba fa qala lahum mu'adh ibn jabal wa bashar ibn al-bara ibn ma'mur ibn ma'rur akhu bani salama sai mu'adh ibn jabal da bashar ibn bara suka ce da su ya ma'ashara yahud ya ku taron yahudawa ittaqullaha wa aslimu suka ce da su ku ji tsoron Allah ku musulunta فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ونحن أهل الشرك in ba ku manta ba kun kasance a baya kuna gaya mana cewa za ku nema taimako kuna neman taimako a kanmu ta hanyar aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin muna shirka muna bautan gumaka wa tukhbiruna na annahu mab'uth ku ne kuke ba mu labarin fa cewa za a aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wata sifunahu lana bi sifatihi kun kasance kuna siffanta mana manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da irin siffofinsa faƙala salamu bin mishkam aku banin nadir sai salam bin mishkam wanda yake daga cikin ƙabilan banu nadir sai ya ce ma ja ana bi shay'in na arifuhu ya ce duk abinda muhammadu ya zo da shi mu ba mu san da shi ba abinda ya zo da shi din ne ba irin abin da muka sani a baya ba ne ya zo da abin da ba mu sani ba wa ma huwa billazi kunna nadhkuru lakum abin da ya zo da shi din nan ba shine abin da muke ambata muku ba fa anzalallahu jalla sana'uhu fi zalika min qawlihi Allah mai girma da daukaka sai ya saukar da wannan ayar yace walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi fala'natullahi 'ala al-kafirin Allah ya ce lokacin da littafi ya zo musu daga wajen Allah na Alkur'ani wanda yake mai gaskata abin da suke tattare da shi kafin zuwansa sun kasance suna neman agaji neman taimako da shi akan waɗanda suka kafulce amma lokacin da abin da ya zo musu na gaskiya wanda sun san shi ya zo sai suka kafulce masa Allah ya ce fala'anatullahi alal kafirin Allah madaukakin sarki ya ce to tsinuwar Allah ta tabbata ga kafirai saboda haka kaga duk wannan yana nuna mana turjiya irin na yahudawa da kuma musamman kafirai in aka ce musamman mutum yana kan bata ne akan hujja to wannan shine mafi munin batan da mutum yake kai ya karanta ya san daidai amma ya ƙi bin gaskiya tare da cewa in mutum kuma ya zama gaɓata ga jahilci to wannan kuma shine mafi muni gaɓata kuma ga jahilci wannan shine mafi muni kaga yanzu wannan ai sun tabbatar da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jiya mun shiga wani ƙauye da'awa da musuluntar da kafirai aka haɗa mu a tafi musu da guzirin magani da wane ne duk masu cuta su zo su yi bayani a basu magani a kuma tallata musu musulunci ta ta zo karɓa aka zaunar da ita muka tsefe mata bayani tsab akan musulunci ta ce to ita za ta musulunta amma sai mijinta ya yadda tana da 'ya'ya hudu dukansu musulmai ne har da mai kiran sallah a cikinsu mijinta shi ma bai musulunta ba saboda haka ta ce ita sai mijinta yadda za ta musulunta shi kuma mijin da muka zauna da shi sai ce shi ba abin ya musulunta ba a ce daina shan giya daga ƙarshe dai ce mana shi wa'azi ba zai saya musulunta ba kawai ran da Allah ya shirye shi zai musulunta wai duka dangin babansu duk sun musulunta wallahi ya ce wai shi kadai ne Allah bai mai rabon shirya ba wai shi kadai ne Allah bai masa rabon shirya ba to kage yanzu wannan shi ya gane fa musuluncin shine shari'a dan haka yanzu shi Allah bai shirye shi ba wata sai ta ce ita bata wayi gari da niyan za ta musulunta ba saboda haka a jira sai ran da ta wayi gari da niyan za ta musulunta tukunna dan haka bata san da zuwa mu ba dan haka bata wayi gari da niyan za ta karbi musulunci ba kaga sai ce mata to baki san da zuwan mu ba baki wayi gari da niyan za ki karbi musulunci ba dan haka ba za ki karba ba amma baki san da zuwan mu ba baki kuma waye gari da niyan da ki zo karban magani ba kuma gashi kin zo saboda haka ya kamata idan baki waye gari da niyan karban wannan abun duka biyu ba to ko ki karba duka biyu ko ki hakura da duka da duka biyu a ita dai musuluncin dai za ta karba ita dai maganin za ta karba amma musulunci wai a bata sati dai ta yi shawari sai ta yi shawari tukunna nan da sati daya in ta shirya sai ta ce to a nemo wanda za su zo su ba ta musulunci to haka dai aka yi ta tuljiya da su aka yi ta buga-buga aka yi ta buga-buga har aka samu nasarar da in ban manta ba kusan mutum sha shida ko sha takwas suka karbi musulunci to amma amma kaga wannan duk yana nuna mana a wanda Allah ya shirye da shi shine shiryayye shi ne shirayi sannan saboda ƙauye ne da suke da cakuduwa da musulmai hatta a lafuzansu ba ka bambance kafirai da musulmai wata ta ce wai duk wanda ya abin da ba niyya ba lada saboda haka ko ta kalbi musulunci ba niyya ba za ta samu lada ba kaga duk wannan saboda sabawa da musulmai ne a ce ma an kai abu ba niyya ba lada saboda haka shiga musuluncin ma an ka shiga ba niyya ba za ka samu lada ba so wannan kaga yana tabbatar mana da wato ainihin faɗin Allah al'arabu a shaddu kufran wani fakan Allah ya ce kana neman tsantsan kafiri da gaske to ka tafi ƙauye ka samu kafirin ƙauye tsantsan kafiri kenan da gasken gaske kafirin ƙauye ga ƙauyancin addini ga ƙauyancin rayuwa to wannan in ka gan shi ya dawo kan hanya to man yahdillahu fa huwal muhtad wanda Allah ya shirye da shi kawai Allah ne ya ga dama ya shirye da shi amma in ba haka ba wanda zai gaya maka cewa shi wai har yanzu dai Allah ne kawai bai masa rabon shirya ba ballantana ya ballantana ya musulunta saboda haka irin wannan turjiyan haka kafirai suka yi ta yi tun a baya ga gaskiyan nan sun san shi amma ba za su bi shi ba kaga dai yanzu ai sun san manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma sun gamsu sun yadda cewa shi annabin Allah ne kuma ma har suna faɗin cewa in annabin ya zo za su haɗa kai da shi su yaƙi kafirai amma da ya zo sun imani da shi ba su yi imani da shi ba Allah ya ce da haka tsinuwar Allah ta tabbata ga kafirai da haka Allah sai ce bisa mashtarau bihi anfusahum Allah sai ce tir da abin da kafirai suka saya makansu tir da abin da suka sayo makansu menene an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi tir da abin da suka sayo makansu an yakfuru bima anzalallahu baghyan sun kafirce na kafirce wanda suka yi ma abin da Allah ya saukar baghyan saboda hasada da kyashi da jin haushi wai na me an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi wai saboda Allah ya saukar da falalansa a bisa ga wanda yake so cikin bayinsa kaga ai su sun yi tsammanin manzon da ya zo a cikin su ne amma menene dalilin kafulcewansu shine saboda ba a tada manzon a cikinsu ba to wannan hasadar na Allah ya saukar da falalansa na annabta da manzanci a bisa ga wanda yake so cikin bayinsa wannan shine dalilin da yasa suka kafulcewa abinda Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi to kaga wannan yana nuna mana munin da ke tattare da hasada hasada mutum ya ji yana kyashin wata ni'imar da Allah ya ma wani bawa daga cikin bayinsa kai ne zaka koma kana lissafi kana cewa kai ya kamata ka samu kaza kai kamata ka samu kaza a wajen Allah du Allah baya wannan abinda kai Allah yake duba shine ba lissafin ka ba ya tsara zai ba ma wani kaza zai ba ma wani kaza ko kana so ko baka so zai bashi kai da kake so a baka ba sai kana so da a baka ba sai in Allah ya ga dama sai in Allah ya so yanzu ai kaga hasadansu bata hana Allah ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zama shine manzo ba dan ba sa so ba za a fasa ba dan ba so ba za a fasa ba har suka yi ta kawo wasu dalilai daban-daban Allah ya ce wa qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim Allah ya ce suka ce to in ma da gaske wannan qur'anin da gaske ne daga wajen Allah to don me ba a samu wani babban mutum daga cikin wayannan garuruwan guda biyu a turo shi ba a samu babban mutum daga makka wani daga ta'if irin su abu jahalin a aiko su amma sai a samu maraya miskini wanda ya fito daga cikin larabawa bayi da ko sisi wanda ya taso ya timal abawaini ya tashi yana maraicin uwa da uba kuma a ce wai shi za a aiko Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmata rabbik tambaye su da suke ce ga inda ya kamata a aiko manzanci tambaye su suke raba rahamar ubangijinka wanda yake cewa me yasa wane ya samu ban samu ba wane bai dace ba Allah ya ce a tambaye shi ahum yaqsimuna rahmata rabbik a tambaye shi ka ce shin wai ku ne kan kuke raba rahamar ubangiji Allah ya ce ba su bane nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya Allah ya ce mu ne muka raba musu yadda rayuwarsu za ta gudana a rayuwar duniya muka ba mu wani kuɗi muka hana wani muka ba mu wani mulki muka hana wani muka ba mu wani ɗaukaka muka hana wani muka ba mu wani farin jini muka hana wani Allah ya ce wannan duka ganin damun mu ne nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin Allah ya ce mu ne muka daga darajar sashin su akan sashi liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya saboda sashin su ya riki sashi a matsayin abin iskili wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un da haka suka yi ta ce kaza da kaza kaza da kaza kai karshe ma suka yi ta kawo wasu hujjoji daban-daban daban-daban daban-daban Allah ya ce wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah Allah ya ce in wata aya ta zo musu daga wajen Allah sai su ce ba za mu taɓa yin imani ba in ana so mu yi imani to a ba mu irin abin da aka ba mu sauran manzanni mu'jizar ka ya zama sak irin ta sauran manzanni Allah ya ce a'a Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah fa shi ya san inda ya dace ya ajiye manzancinsa ba ku ba ba ku ba hanojin suka ce laula uti laula utiye mithla ma utiye Musa suka ce to dan me ba a bashi irin abin da aka ba mu annabi Musa ba ai ya zama komai nashi irin na annabi Musa Allah ya ce a awalam yakfuru bima utiya Musa bin qablu to gabanin aiko wannan manzon kan ba su suka fara kafulce mu abin da aka ba mu annabi Musa ba qalu sihrani tawahara wa inna bikullin kafirun suka ce ai masihirta ne guda biyu kamar yadda ya zo a wata kira'an sahirani tazahara suka ce duka da annabi Musa da annabi Harun ko annabi Musa da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama suka ce ai masihirta ne guda biyu suka taimaki junansu suke neman taimako ko suka bayyana suka ce kuma dukansu inna bi kullin kafirun duk mun kafulce musu Allah ya ce to ka gaya musu kul fa'tu bi kitabin min indillah huwa ahda minhuma ka ce musu inda gaske ne to ku zo min da wani littafi daga wajen Allah wanda ya fi shiriya sama da littafin alkur'ani da kuma littafin da Allah ya ba mu annabi Musa attabi'uhu in kuntum sadiqin in kuka zo da shi ni kuma zan bi shi inda gaske kuke yi amma ba su iya ba Allah ya ce to don haka suka yi taima annabi hasada sai Allah ya ce fa ba'u bi ghadabin ala ghadab suka koma da fushi akan fushi Allah ya fushi da su ya tsitsine musu albarka walil kafirina azabun muhin azaba mai ta wulakanci ta tabbata ga kafirai sai Allah ya ce
وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون
annam Allah madaukakin sarki ya ce wa idza qila lahum idan aka ce da su aminu bima anzalallah idan aka ce da su ku yi imani da abin da Allah ya saukar na alkur'ani qalu sai su ce nu'minu bima unzila alaina mu iya abin da za mu yi imani da shi shine za mu yi imani da abin da aka saukar mana na attaura wa yakfuruna bima wara'ahu sannan su kafulce ma duk wani abin da yake koma bayan abin da Allah ya saukar musu na attaura wa huwa alhaqqu musaddiqul musaddiqan lima ma'ahu bayan kuma alqur'anin nan shine gaskiya wanda yake wato ainihin mai gaskata abin da yazo musaddiqan lima ma'ahu wanda yake gaskata abin da ke tare da su Allah ya ce kul ka tambaye su ka ce falima taqtuluna anbiya Allah dan me kuke kashe annabawan Allah min qablu a baya lokacin da Allah ya dinga turo muku manzanni me yasa kuke kashe su in kuntum mu'minin in da gaske ku masu imani ne to laifin me annabawan Allah suka muku kuka dinga kashe su me annabawan Allah suka yi muku wala qad ja'akum Musa bil bayyinat haqiqa a baya annabi Musa ya zo muku da hujjoji bayyanannu thumma takhadhtumul ijla min ba'dihi bayan annabi Musa baya nan sai kuka riki bautan dan maraki wa antum zalimun kuna masu zaluntar kawunan Allah ya ce idan aka ce musu ku zo ku yi imani da abin da Allah ya saukar sai su ce a'a za mu yi imani ne da abin da kadai aka saukar da shi zuwa gare mu sannan duk wani abun da ba shi ba za su kafurce masa su kafurce ma abin da Allah madaukakin sarki ya saukar da shi na alkur'ani bayan kuma alkur'anin nan shine wanda yake gaskata abin da yake tattare da su al-imamu suddi Allah madaukakin sarki ya masa rahama yace fadin Allah da yace wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu suna kafulce ma duk abin da yake koma bayan abin da yake tattare da su ya ce huwal ƙur'an abin da yake ba wannan ba ya kafaru na bima wa ra'ahu shi ne alƙur'ani sai su kafulce ma alƙur'ani ya ƙulu allahu jalla sana'uhu wa huwal haƙƙu musaddiƙan lima ma'ahu li'anna kutiba allah yusaddiqu ba'daha ba'da Allah ya ce alkur'ani kuma shine gaskiya gaskiyan da yake gaskata abin da ke tattare da su domin tsarin littafin littattafan Allah shine wannan littafin yana gaskata wannan ne wannan yana gaskata wannan ne kowanne daga cikin littattafan Allah yana gaskata dan uwansa ne wannan na gaskata wannan wannan na gaskata wannan wannan na gaskata wannan wannan shine tsarin da Allah madaukakin sarki ya saukar da littattafansa illa iyaka kawai akan samu bambanci wajen shari'a wani annabin a halatta masa abu kaza wani annabin a haramta masa wannan a ce kaza wannan a ce kaza li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja amma kowa dukkanin su gaba daya abin da ke cikin su yana gaskata juna ne shine a bauta ma Allah shi kadai a nisanci bautan duk wani abin da ba Allah ba alqur'ani bai taba zuwa aka samu wani daga cikin littafin Allah wanda ya karyata abin da ɗan uwansa da ya gabace shi ya zo da shi ba babu wannan allittafin Allah babu shi saboda haka ya ce fafil injili wal ƙur'an min al'amuri bittiba'i muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wal imani bihi wa bima ja'a bihi a cikin injila da alƙur'ani akwai abin da yake na umarni da aka yi cewa abi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a yi imani da shi a yi imani da abin da ya zo da shi mislul ladhi min zalika fi taurati musa alaihi salam irin dai abin da yake cikin attauran annabi musa falizalika qala jalla sana'uhu lil yahud wannan yasa Allah madaukakin sarki ya faɗi ma yahudawa iz akhbarahum amma wara'a kitabihim alladhi anzalahu ala musa salawatullahi alaihi min alkutubi allati anzalaha ila anbiya'ihi innahu alhaqqu musaddiqan lilkitabi alladhi ma'ahu Allah ya faɗa ma an ma yahudawa cewa abinda suka kafulce masa nan na alqur'ani da sauran littattafai da Allah ya saukar da shi zuwa ga sauran annabawa to fa yana gaskata abinda ya saukar ne zuwa ga annabi Musa littafin da ke tare da su ya'ani annahu lahu muwafiqun fimal yahudu bihi mukazzibun cewa alkur'ani da attaura duka sun yi muwafaka akan abin da yahudawa suka karyata shine manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duka akwai a cikin attaura allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal injili ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'itha wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim duka wannan akwai a cikin attaura akwai a cikin linjila ga yadda siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suke amma kuma suka kafulce dan haka Allah ya ce wa idza qila lahum aminu bima anzalallah idan aka ce da su ku yi imani da abin da Allah ya saukar qalu sai su ce nu'minu bima unzila alaina za mu yi imani da abin da aka saukar a gare mu wa yakfuruna bima wara'ahu su kafulci ma duk abin da ba shi ba wa huwa alhaqu musaddiqan lima ma'ahum bayan kuma shine gaskiya gaskiyan da yake gaskata abin da ke tattare da su Allah ya ce kul ka tambaye su ka ce fali mataqtuluna anbiya Allah dan me kuke kashe annabawan Allah min qablu tun a baya in kuntum mu'minin inda gaske ku masu imani ne ɗabi'ar su ta kisan annabawan Allah mun yi ta bayani akan akan shi tun a darasinmu na bara da yadda Allah madaukakin sarki yake faɗin zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighayri al-haqq zalika bima asaw wa kanu ya'tadun da kuma darasin da muka karanta ajiya kullu afa kullu ma ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbaltum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun da yadda Allah ya bayani a cikin suratul maida kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun wannan ita ce ɗabi'ansu suna kashe annabawan Allah da haka Allah ya ce ka tambaye su me annabawan Allah suka yi muku kuke kashe su a baya inda gaske ku masu imani ne wala qad ja'akum Musa bil bayyinati Allah ya ce in ba ku manta ba ai annabi Musa ya zo muku da hujjoji bayyanannu thumma takhaftumul ijla min ba'dihi sai kuka riki bautan dan maraki bayan annabi Musa wa antum zalimun alhalin kuna masu kuna azzalumai to sai mu dakata akan wannan ayoyin in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi kan aya ta 93 abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi wa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته